بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun dawo karatu daga ajinmu na faslin sheikh albani da usul a yau juma'a 18 ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 daidai da 15 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2019 a wancan darasi da muka yi mun kuntuna mun yi magana akan batun yi wa kasusuwan nan lamba to a mun yi tunanin daya daga cikin salo guda biyu wanda za mu wajen yi ma kasusuwan lamba ko dai kamar yadda dan uwa injiniya abu amina hafizahullah wa jazahullahu khairan ya ba mu shawara cewa za a iya amfani da formula na mathematics a ce x plus 1 x plus 2 har wato x din ya wakilci duka lambobin da aka yi a baya da ba a san yawansu da kuma daga baya abubakar wannan sadiq shi ma hafizahullah wa jazahullah khairan ya zauna ya kirga waɗanda muka yi rikodin gaba ɗaya wanda muke da su recorded an samu guda 133 wanda aka yi rikodin ke da aka za mu ci gaba kawai daga wannan lambar na ga zai fi sauki da aka sai mu kira wannan da suna kasar na ɗari da talatin da hudu na fata mun gane tunda an iya kirga waɗanda ake da su a ƙasa wanda aka yi rikodin ɗinsu Allah ya samu dace to da haka wannan shine kasar na ɗari da talatin da hudu a cikin waɗannan jerin giya ta kasusuwan ajin fasli shekhi al'albani da usul za mu taɓa karatu a cikin littafin madkhal ila maqasid shari'a to a wancan sacin shi kamata mu yi tare da waɗanda muke yin su a lokaci guda sai lokaci ya ƙure da haka za mu ɗan taɓa kaɗan daga shafi na 34 a inda malin yake cewa wa asrahu min hadha kullihi qawluhu ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah mun da tunawa yana magana akan cewa shari'a da dokokin da Allah yake kafawa suna da manufa ta duniya suna kuma da manufa ta lahira ba wai aikin lahira ne zalla ba akwai amfanin da za a ci nashi a nan duniya shi ne yake kawo hujjoji da dalilai don tabbatar da haka ya ce wa asrahu min haza kulli dalili mafi fitowa fili ga baki ɗaya fiye da dalilan da aka ambata a baya faɗin Allah da ya ce wa huwa allazi qawluhu ta'ala faɗin Allah da ya ce wa huwa allazi ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته kuma Allah shine yake saukar da alghaitha ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane sun yanke tsammani sun shiga cikin kamfa wayanshuru rahmata kuma ya yada rahamarsa yanzilu yunazzilu haka ake karanta shi a riwaya hafsu amma ko su masu kira'a irin ibn kathir irin hamza da kisa'i da abu amr suna karanta shi da ba tare da tazaifi ba wa huwa allazi yunzilul ghaytha sai zama daga anzala yunzilu wannan kuma yunazzilu daga nazzala kenan nazzala ma'anan shi zuzzubar ruwa wani a bayan wani anzala kuma zubar shi ga baki daya sai zama anzala tana nufin duka ruwan da za a yi Allah shi ke saukar da shi ita kuma nazala tana nufin duka ruwan kuma kowane ɗigo kuma dai Allah ke saukar da shi za ko ce akwai wajihinta a arabiya alghaif shine ruwa mai amfani ruwan sama mai amfani idan ruwan sama gama gari game da aka san sunan shi ne almatar to idan wannan almatar yana iya samun da amfani yana iya cutarwa kuma amma idan aka ce alghaif to akhassu min almatar ne shi ruwan sama wanda kawai mai amfanin wanda yake tabbata ya amfanar kamar da Qur'ani ya bayyana fayamkusu fil ardi din min ba'di ma qanatu wannan ma ana kanta shi da usna kanta da shi da qanitu bi kasrin nun ma'anar su daya amma al al al al qunut huwa al iyas shiri tsammani daga samun abu wa yanshuru rahmata kuma Allah yana yada rahmarsa anan an ce malamai suna ganin rahama shine fitowar rana bayan an yi ruwa wanda inda Allah zai ga dama ya kifto da ita za a samu wata matsala kuma ga halittu da tsire-tsire din to wannan fitowar da rana take yi bayan rahama ko kuma bayan ruwan sama ko kuma kwaranye wanda ruwan yake yi ya bi kwazazzabai da rafuka da rafuna ko me yake ci musu ne sai ya bar mutane su ci gaba da rayuwarsu wannan shine rahama kamar da Allah yake cewa huwa alladhi yursilu riyaha nashran ko bushran ko baina yadai rahmati yana saukar da iska ko ya yada iska ta zama bushran tana tana albushir ko nashran tana mai watsuwa baina yadai rahmati gabanin rahmarsa gabanin ruwan sama din da daukewarsa haka irin fadin Allah fanzur ila athari rahmatihi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha duk wannan rahmar tana nufin abin da ke faruwa bayan ruwan sama ya soka fanzur ila athari rahmati ai shi ruwan sama da fitowar rana da yadda yake tsayawa daidai gwargwadon bukata a dauke ruwan mutane su samu amfani tsirrai din su sami rayuwa wannan ayar kaga ta zo karara dan bayyana amfanin da mutane suke ci a duniya shine na ruwan sama da samun rahama Allah a nan duniya famin rahmatillahi alghayr daga cikin rahama Allah ashe bata takaitu a lahira kadai ba ashe akwai ruwan sama a nan duniya wama yantiju anhu da abin da ke samuwa daga ruwan sama wato min masaliha duniyawiyya na daga abubuwan amfani na nan duniya wa ala hadha a ƙarƙashin haka فالرحمة التي بعث الله وبعث بها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تشمل مصالح العباد في دنياهم وأخرى وأخرتهم وأخرتهم رقش haka sai a ce kenan abubuwan da Allah ya saukar na ni'imar rahama da ya saukar a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin annabawa to ta game maslaha amfani ga bayi a nan duniya da kuma amfani ga bayi a lahira Allah ka samu dace mimma jaa aidan yace daga cikin abin da yazo har ila yau fi ta'lilir risalatil muhammadiyya wajen fadan dalili da yasa Allah ya ko ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qauluhu subhana fadin Allah madaukakin sarki me da yake cewa huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والذي بعث في الأميين رسولا الله شيء أيكو دا منزو في الأميين أتكين الأميون الأميون كما يندى malaman nawo suke faɗa malaman arabiya suka ce al-ummiya hiya al-ghafla wa qillatul ma'rifa wal jahala shine sakaci da rashin ilimi da wauta sannan ha'ilawa ana cewa ummi mutumin da la ya rufin kitaba wala kira'atil maktu kamar yadda ƙuraishawa suke wanda ba su san rubutu ba ba su san karanta rubutaccen rubutu ba kamar yadda shi kuma ibuna ba su yake cewa al'ummiyuna humul arab wallazi ba asa fil arabi shine al'ummiyun anan da zan tuka da mabambanta da aka faɗa game da menene ma'anar ummiya din to yace rasulan manzo wanda ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim ay wa yaj'aluhum azkiya alqulubikin yana tace musu zakatarsu yana gyara musu zakatarsu wa yuallimuhum alkitaba wal hikma alkitaba wal hikma imamu shafi yake cewa dinda aka ambaci alkitab wal hikma yana nufin alqur'ani da hadisi amma imam malik ya fasar al-hikma anan da cewa al-hikma hiya tafaqquhu fi din shine fahimta addini wallahu alam kanu in ka wa in kanu min qablu lati dalalin mubin ko da ike da suna cikin bata mabayyaniya Allah ka tsare malam yace wa tazkiyatun nafsi wa ta'limuhum cewa da akai wa yuzakkihim wa yu'allimuhum hiya maslahatun dunyawiyya amfani ne na nan duniya qabla an tujni thamaratiha al-ukhrawiyya kafin su samu iya kwasan wato ƴaƴan itacen ribar lahira wa tazkiyatu wa ta'lim da tazkiya da ta'alim kalimatani jami'atani kalmomi ne guda biyu da suka tattara da kulli ma yahtajuhu an-nasu sun tattara duk abin da mutane ke bukata min fada'ila na falala wa khairatin da alherori wa kullu ma yatawaqqafu alaihi hayatuhum tatawaqqafu alaihi hayatuhum min masalih da kuma duk wani abu wanda rayuwa take tsayuwa akan shi na maslaha al'umma me na ce wa tazkiyatun nasi ko kulashin wanda ya same shi wa tazkiyatun nasi da tsarkake mutane mai kun tazkiyatun nafsi jazakumullahu khair wa fi hadha al-ma'ana jaa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama mu'allalan mu'allilan ta'lilan jami'a irin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗi hujja yake faɗan dalilin aiko shi dalili mai gamewa da yace inna ma bu'istu li utammima husnal akhlaq ni an aiko ni ne dan na cike kyawawan halaye wannan shine lafazin imamu malik a cikin wada akwai lafazin li utammima makarimal akhlaq dan na cika kyawawan dabi'u daka shine tazkiya din wannan kokarin gyara halayen mutane ta kowace fuska wa qala ibn abdul barri yadkhulu fihi as-salah والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بؤث ليتممه أبن دا yake cewa husnul akhlaq inji ibn abdul barri akwai as-salah gyara nagarta wal khair da duk wani alheri kullu gaba ɗayan sa waddin shi kansa addinin wal fadlu da halin kwarai wal muru'a da kunya wal ihsan da kyautayi wal'adil da tsaye da gaskiya fa bi zalika bu'itha li yutammimahu dan haka aka aiko shi dan ya cika wannan wannan magana ce ta ibnu abdul bar wato malam yusuf ibnu abdullah ibnu muhammad ibnu abdul bar al-qurtubi kenan ibnu abdul bar malamai ne masu suna daban-daban amma akwai guda uku da ya shahara ana kiransu da suna ibnu abdul bar in aka faɗa haka itlatan wanda ke ba tunanin mutane shine يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر القرطبي وندا aka haife shekara ta 368 ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kamar shekara 95 ya rasu a tsakiyar karni na na biyar wannan shi aka fi sani da ibnu abdul barri annamari kenan wanda malamin fiqhu ne malamin hadisi ne malamin tarihi ne malamin lugha ne malami ne wanda yake bahafa mai zurfin bincike rubuce-rubucen shiga sunan masu matakar ban sha'awa tun daga kan sharhohin muwadda guda biyu al-istizkar fi mazahibi fuqaha amsar da kuma at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asarid wanda Imam Zabi yake cewa bai yiwa mutum ya zama malami ba tare da ya karanta wannan littafi na ibn abdulbar ba sannan ga littafin al-intiqa fi fada'ili al-thalathati al-a'immati al-fuqaha tarihin malik da ahmad da shafi'i da abu hanifa ga kuma dai littafai mabambanta iri daban-daban kamar daya daga cikin tafanmu na syllabus din wannan makaranta ta mu mai albarka shine bayanul ilm jami'u bayanul ilmi wa fadli wanda ake buga shi a cikin juz'i biyu wanda shi kuma littafi ne na tarbiyyar dalibai da sanin darajar ilimi to wannan shine asharun nas bi bi tasmiya wanda aka fi shahara da tasmiya ta ibnu abdul bari akwai wani ibnu abdul bari daban wanda ba wannan ba shine ahmad ibnu muhammad ibnu abdul bar ahmad ibnu muhammad ibnu abdul bar shi ma mutumin garin qurtuba ne amma shi bararren bawa ne ga sarakunan bani umayya na wannan kasa shi rasuwarsa shekara ta 338 da aka ya rigayi malam ibn abdulbari a wancan yusuf ibn abdulbar sannan akwai abdullahi ibn muhammad tanwahi shi ma ana ci mashi ibn abdulbar wannan shi kuma mutaakhir jiddan ya rasu shekara ta 737 shi ma mutumin andalus ne na da littafi mai suna tarihu garnata tarihu garnata tarihin kasar garnata so da aka disa da aka faɗi guna abdulbari inda ba a yi wani ƙaidi ba wancan malamin hadisin nan da fikiyu babban malamin nan shi ake fara tunani rahimahullah littafin shi na tarihi sananne shi ne littafin alisti'ab fi ma'arifati al'ashab tarihin sahabbai wa haka za ya zaharu jaliyan malam ya ce to haka dai zai bayyana maka ƙarara annan rusula jami'an bu'ithu li ajli hidayatin nasi fi dinihim wa dunyahum cewa su manzanni gabaki ɗayan su Allah ya turo su ne dan su shiryatar da mutane zuwa ga al'amarin shirya ta fuskar addini da fuskar rayuwa wa li ajli irshadihim wa musa'adatihim bi suluki aqwamin subuli saboda kuma su ainihin shiryatar da mutane su taimake su lusuluki aqwami subul dan mutanen su bi tafarki mafi daidaito fi hifzi masalihihim wajen kiyaye abin da zai musu amfani wa dar'i mafasidihim da kawar da duk wata barna a cikin al'umma walaysa hadha mutanafiyan ma'a maqsad ta'abbud kuma wannan kokarin kawo alheri da alfanu a duniya baya cin karo da asalin manufa ta farko mafi muhimmanci ta bauta wadda ita ce mene at-ta'abbud maqsad at-ta'abbud wato bautawa Allah allazi yu'addu min asma wanda ake kirga shi daga cikin abubuwa mafi daukaka wa hammi ma ja'at bihi shari'a shine abu mafi daukaka wanda shari'a ta kawo shi saboda Allah yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu da haka komai da ba ibada ba sai dai zama riba kafa ko wani ƙari don a taimaki ibadar ta samu ya ci gaba da cewa zalika anna kulla salahin yatadammanu nau'an min at-ta'abbud ce saboda kowane gyara a cikin shi akwai wani nau'i na bauta wa kullu ta'abbudin fihi anwa'un min al-masalih ad-dunyawiyya sannan kowace bauta akwai nau'o'i na maslahar duniya والأخروية لمصلحة اللاهرة فليس هناك تضاد باب كرو ولا تعارض باب باب أبنا دجنا باب مسيا دجنا بين التعبد والتعليل سكان سنسر بوتا الله لكم سن إلا كو دليل دا أكسا يسا أكتشي أيوة النمبوتا ورون بشاركو كأستفيا بابو نعم تسي أصول الفقه على منهج أهل الحديث نمالا زكريا ابن غلام قادر الباكستاني شما ينا منا مغانا أكان قواعد ديكاون أصول الفقه منا مغانا أكان القاعدة الثانية يجي على كم الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف hukunce hukuncen shari'a ana ɗaukan su ne daga hadisi ingantacce sam bai halasta ba a ɗauka daga hadisi bai rauni a cikin shafi na 22 malam ya ce wa qala ibn rajab fi fadli ilmi salafi as-safhah as-sabi'a wal 50 wa amma al-a'immatu wal fuqaha wa ahli al-hadith fa innahum yattabi'una al-hadith as-sahiha haythu kana malam ibn rajab al-hanbali al-allamatu al-hafiz zainuddin abdurrahman bin ahmad bin abdurrahman al-bagadadiyu dimashki asalin shi mutumin bagadaza ne zaman dimashka sannan an fi sanin shi da suna ibn rajabin al-hambali ar an haife shi shekara ta 736 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu shi gunu rajab a shekara ta 795 sai da ya rayu zuwa wannan zuwa wannan shekara ta ƙarshen ƙarni na takwas shekara ta 795 rahimahullah babban malami ne cikin malaman sunna daga cikin waɗanda ibnu qayyim al-jawziya shine yayi su a ilimi wannan malami yana da rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa masu amfani kwarai irin su jami'u al-ulumi wal hikam sharhin littafin arba'una haditha wanda babu kamarsa sharhu ilal tirmidhi wanda ke cikin sunan al-imam tirmidhi akwai sharh sahih bukhari wanda bai gama ba an buga shi a mujalladi biyar akwai ahwalul quburi bayani akan bala'in da ke cikin kabari Allah ka tsare mu akwai tafin az-zailu ala tabaqatil hanabila qarishi akan wato tabaqar tarihin hanabilawa da kuma kashful kurba an hali ahli al-gurba wanda ya wasafa hadisin badal islamu ghariba wa sayaudu qariba dan tafai iri daban-daban masu daɗi ƙwarai da gaske ƙanana da manya akwai zammul mali ko zammul jahi wal mali shi kuma fasaran hadisi mazi ibani kenan akwai littafin ainihin wato kalimatul ikhlas wani shi ma kankani mai fa'ida ƙwarai da gaske ya da tafai iri daban-daban masu amfani sosai Allah ya gafarta mishi to a cikin wani littafin nashi mai suna fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf littafi ne karami inda ku itinawa a baya malayin malan albani namu rahimahullah ya taɓa yin darussa a ciki ya yi summarizing ɗinsa a wani kasu daga cikin katakar sharhu sunna an ba na manta falalar littafin ta da matuƙar amfani da bayyana wa mutane yaya aka yi salaf suka fi samun ilimi mai amfani duk da iliminsu idan yawa ne in kwantiti kwantitin shi bai kai kwantitin mutanen baya ba amma na su yi musu amfani ya zama musu abin alfahari abin ɗaga addinin Allah su shine yake bayanin fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf to anan sai yake cewa فأما أهل فأما الأئمة وفقهاء الأهل الحديث kaga dai limamai da gogaggun malaman hadisi fa innahum yattabi'una al-hadith as-sahiha haythu kana su kan ba su da wata mazhaba da suke kalewa abinda suke shine suna bibiyan hadisai ne ingantattu duk inda suka same su inda suka leka suka samu hadisi ingantacce to shi za su yi aiki sawa'ul limamin mazhabinsu ya yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba su ba za su jira sai wani ya yi sannan su ya aiki da shi ba wa ƙala shekul islam ibn taimiya kama fi majmu'il fatawa ibn taimiya allah ya gafarta mishi ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa al-kubra a cikin juz'i na ɗaya shafi na 250 yake cewa la yajuzu an yu'tamada fi shari'ati ala al-ahadith ad-da'ifa baya halasta wajen kafa shari'a wajen sanya hukunci na addini wajen cewa kaza addini ne kaza wajibi ne kaza mustahabi ne kaza sunna ne kaza farilla ne da sauransu bai halasta a dogara da hadisai masu rauni allati laysat sahiha wanda basu inganta ba wala hasana kuma waɗanda ma ba masu kyau bane can ba su inganta ba intaha maganarsa ta ƙari wa ƙalar ansari al'imamul ansari shine muhammad ibn ahmad ibn zakariya al'ansari ɗaya daga cikin ɗaliban ibn hajirin wanda ibn hajirin ya yayi su a makarantarsa an haife shekara ta ɗari takwas da ashirin da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu shekara ta ɗari tara da ashirin da shida sai da ya rayu shekara 103 a duniya daga shekara ta 823 zuwa ta 926 ya sha miya sosai malami ne na hadisi malami na fiqhu a mazhabin shafi'iyya sannan kuma masanin a mazhabin shafi'iyya an taba shi alƙalanci yake karba aka matsame aka matsame ya karba to aka ce sai dinga sakaci da abin ya dinga sawarwari har suka gare kamar ba zai iya ba sau kwace kayansu shi kuma ya ci gaba da abin da yake gani ya fi mishi na karantarwa akwai littafin shi mabambanta shi ma yana da sharhin sayar bukhari yana da kuma sharhin shi zuri zahab na nahau na na wannan kenan na bin nan ibn hisham sannan ya da mai suna ghayatul wusuli ila ilmi usul ghayatul wusuli ila ilmi usul to wannan malami a cikin fathul baqi sharhin da yawa alfiya ta iraki wadda muke karantawa nan makaranta ya mata sharhi haka juz'i guda to a cikin sharhin da yake cewa man arada lihtijaja bi hadithin min as-sunan aw al-masanid wanda yake nufin zai yi hujja da wani hadisi a cikin sunan Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da sauransu aw al-masanid ko musnadoji musnad imam ahmad musnad firdaus musnad baqimun makhlad kaza kaza kaza in kana mutaahhilan idan ya zama yana da qualification karfin shi ya kai limarifati ma yuhtajju bihi min ghairi dan ya gane abinda ake kafa hujja da shi da wanda ba kafa hujja da shi fala yakhruj fala yahtaj bihi hatta yanzura fi ittisali sanadihi isnadihi wa usuli riwatihi kar ka sake ka kafa hujja da wannan hadisi in dai baka san dalili baka san yadda ake gane ingancin hadisi ba kar ka kafa hujja da shi sai ka yi bincike akan isnadinsa da gamuwan masu riwayan da junansu wa illa idan ko ba haka ba fa inna wahidan fa in wajada ahadan min al-a'immati idan kai baka iya ba ba za ka iya ba idan ka samu wani daga cikin limamai musahhiha masu sahahu ko ya inganta shi au hassanahu ko ya kyauta shi falahu taqlidu anan kaga dama ka bi sawun wannan malamin ka ce wani ne ya inganta wa illa idan ko ba haka ba fala yahtaju bihi kar ya sake shi dalibi ko bincike ya hujja da wannan hadisin da ganin hadisi kawai a wani littafi wanda bai lazunci siha ba bai kayyade inganci ba ko kuma koda ya kayyade al'umma bata hadu bata ittifaki bata ijma'i akan karban wannan littafin a matsayin bashi da illa ba kamar irin sayu ibnu hibana sayuna ibnu sakan ibnu khuzaima musarrad na abu abdullahi hakim ne saburi da al-muktar da yaudin maqdisi kaga duk waɗannan sun shaddanta inganci kafin kawon hadisa amma Allah bai ba su gamdakatar irin yadda ya baiwa Bukhari da Muslim da haka har yanzu akwai maganganu akan hadisan su wanda malamai ba su gushe ba suna yi almuhim idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi ko dai ya dauki hadisin ya kai wa wanda ya sani ya mishi takhriji ko ya karanto a inda aka riga aka takhriji ko kuma ya haƙura da shi gaba kida ba zai hujja da shi ba ko ya ce a bi shi bashi sai ya samu dalili a sai ya aje shi har sai ran da ya samu dalili kuma duk waɗannan mangana akwai su fa a ko'ina a lungunan da ake karatu za ka same su a littattafai za ka same su akan programs na kwamfuta za ka same su akan intanet duka ana samu za ka sai mutum ya nema ya yi amfani da shi gwargwadon hali malam ya ce alƙa'ida salisa ƙa'ida ta uku la farka fi adami jawazil amali bil hadisi da'if bayna an yakuna fil fada'il fi fada'il al-a'mali aw fi ghairi fada'il al-a'mal ba bambanci tsakanin hadisi ko dai ya zama wajen hana aiki da shi da bai inganta ba ko ya zama an hana ingancin ya faru ne saboda wani mai riwaya a ciki wanda yake bayi da inganci ko ya zama ya faru ne saboda raunin isnadi to babu bambanci tsakanin hadisin da ya zo ne akan fada'il a'mal da hadisin da ya zo ba akan fada'il a'mal ba to suna magana guda biyu game da menene fada'ilul a'mal akwai aiki wanda ya tabbata a addini sai kuma wata na aka faɗi wata falalarsa a wani hadisi daban to wannan ya zama fada'ilu al'amal da idafa mu kiyaye shine thawabu amalin sabitin fi shari'a sawabu amalin sabitin fi shari'a ana ce mishi fada'ilul a'mal almisali sallar dare tilawa zikiri salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan sun tabbata a shari'a cewa ibadoji ne to sai wani hadisi yazo sai ya faɗi wata falala ta musamman ga wannan aikin yanzu wannan ya daga cikin surori guda biyu na abinda ake nufi da fada'ilul a'mal sai karanta shi da fada'ilu al'amal sai zama ma'anar shi anan shine wato fadlu ibadatin sabita thawabu ibadatin sabita akwai kuma alfada'ilul a'mal da alif da lam alfada'ilul a'mal sune al'amal az-za'ida 'ala al-wajibat ayyuka wanda suka doru akan wajibi banda wanda Allah ya dora mutane na asali su sallah da zakka da azumi da aikin haji da sauransu to akwai nafilfili shi ma wannan ana kiransu da suna alfaba'il na fata mun gane wannan ayyuka waɗanda suke ma laisa bil wajibi kamar da a a a aka sani wato akwai maganganu da yawa ne akan aiki da hadisi mai rauni akan duka waɗannan ɗauki akan shin sanda za ka yi aiki da shi za ka yi sallar dare dama ta tabbata amma ga wani hadisi ya zo da wani lada na musamman ga mai yin sallar dare to shin za ka yi bautar kana mai sa ran cewa ka dace da wannan falalar ko kuma aikin da kwata-kwata shi kanshi ya zo ne a cikin wani hadisi mai rauni to wannan malamai ba su mace dama a ishi abin ya shafi wancan wato ladan ayyuka tabbatattu na fata mun gani amma kawai a kirkiro ta ibada sai zama alaliba abin da zai goyi bayan ta a cikin shari'a hadisi ne mai rauni malamai ba sa yi kidan alal misali irin salatul haja salatul tauba da ire-irensu to sai kuma abin da zai zama kamar yadda misali zikiri jumla zikiri ya tabbata amma ko wasu ɗaiɗaiwan zikirori waɗanda su ba su tabbata ba amma ga suna cikin umumin zikiri ga baki ɗaya shin za a bauta wa Allah da su ka zo shan ruwa in za ka buɗe baki ka ce alhamdulillah da zai a tsamani ya ake ne a da neman na mamata ta wallahi allahumma laka sumtu ko wa ala rizqika afdartu da irin addu'a nan ta shiga kasuwa la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahu yumiitu wa huwa la yumiitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir aka ce wanda yayi ta za a bashi lada miliyan wannan jama'a akwai maganganu sosai akan isnadin ta ire-iren su suna nan da yawa a waɗanda kamar kamar daga cikin azkar as-sabahiyya wal masa'iyya akwai hadisin al-Imam tabarani da ya kawo cewa ana yin salatin Annabi guda goma sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin zikirorin bayan sallar asuba ko bayan sallar asar zaka ga malamin Hisan Muslim ya kawo wannan hadisin to da ire-iren su waɗanda fil jumla asali zikiri ko wannan addu'ar ko irin lafazin addu'ar ya tabbata amma wannan falalar ko wannan kaifiyar ko wannan kaidin da wuri ko lokaci ko adadi bai tabbata ba to ya kenan shine malamai suka ta dambarwa ibnu hajirin yana da gaske malaman da suka yi maganganun da suke ya ce babu laifi ana iya yi amma fan ka kalla da kyau suka ga yayi watsi da abin saboda kafin shi malaman su suna halasta ayi al-imam an-nawawi rahimahullah cewa yi ma ijma'i ne akan halastin yin haka haka irin su bulkini da makamantansu sai ibn hajar da yazo a bayan su sai zama baya so ya fito karar kawai ya ce ba kyau sai kawo wannan kaidoji kamar da gashi a cikin nukhbatul fikr da wasu wurare a shekul albani a cikin littafin ibn nan muqaddima ta at-targhib wa tarhib sahih targhib wa tarhib da muqaddima ta littafin tamamul minna fi tariqi ala fiqhi sunna wanda ya mushi taliki in an tuna mal albani rahimahullahu ya karantar da wannan muqaddima da tattaunawa akai mai matukar fa'ida a takeice malam yace la farqa baina adami jawazi al-amali bil hadith adh-dha'if ba bambanci tsakanin rashin halascin aiki da hadisi mai rauni baina an yakuna fi fada'il a'mali aw fi ghairi fada'il a'mali shin a cikin ladaddakin ayyuka ne ko a cikin asalin wasu abubuwa daban al-ahkamu taklifiyya la yushra'u al-qawlu biha illa bi dalilin sahih hukunta hukuncen da ake daura ma balagaggun mutane wanda shari'a ta kansu baka iya zartawa kace kaza addini ne jama'a a zo a yi sai inda dalili ingantacce muke yawa jama'a akan komai sai da dalilin ingantacce su wani suna yi ko an dade ana yi ko an saba ko an gada ko an yi istihsani ana ganin ya dace duka ba dalili bane dalili shine qur'ani zahirin nassin alqur'ani ko mafhumin sa ko zahirin nassin sunna ko mafhumin ta ko aikin magabata na kware su ne sahabbai da tabi'ai da makamantan su amma kawai haka nan wani ya zauna ya ce ayi kaza a kirkiro mutane wata sallah ko wata addu'a ko ta ibada ko a ce a fita bayan gari za a yi wani gwamna ko shugaban kasa addu'a Allah sa ya warke ko za a yi sallah raka'a biyu a yi addu'a ana fata kasa ta samu zaman lafiya duk wannan jama'a kirkiro addini ne a cikin a cikin addinin Allah shiga gaban Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gaban Allah ne ina bata mun gane wannan wannan duka matsayinsu daya da irin su kirsimeti da irin su maulidi duk matsayinsu daya kirkiro abu ne a sa a cikin addinin Allah wanda Allah bai ce ai ba malam ya azan bihillah ko da surarsa shakalinsa ya kama da na Allah ba za a karba ba in ku tuna muka tauna a cikin iktidau wani kawai waye gari ya ce to ai azumi uku kirista ne suke wannan kaga yanzu ya dawo cikin musulmai jama'a fasto ne kawai ya garaba sai ya ce to kowa a ji ai azumi guda uku yanzu musulmai ne suke malamai su ce a yi azumi za a yi addu'a a fita bayan gari a je a yi sallah ba ranar idi ba ba kusufi ba ba isiskai ba duk wannan bidiyoyi da jama'a mu kiyaye su hamasa da wai san sai an yi tare da mu kai sa mutum ya je shiga irin wannan shashancin da rashin rashin abin nan da rashin tantancewa malam yace a a wal istihbabu naw'un min anwa'il hukmi takhrifi mustahabbi wanda shine fada'ilul a'mal shi ma nau'i ne daga cikin nau'o'in abubuwan da aka kallafa wa mutum guda biyar shine akwai wajibi a ɗayan kishiyarsa akwai haramu sannan akwai mandubi shine musabi kenan akwai makruhi sai kuma ɗan tsakiyarsa shine halas yace wa alaihi karkashin haka fala yushra'u ba a shar'anta istihbabu shay'in illa bi dalilin sahihin ba a shar'anta cewa kaza mustahabbi ne a je a yi sai da dalili ingantacce fafada'ilul amali yajibu ifbatuha bidalili sahihi fallalolin ayyuka wajibi ne a tabbatar da su da dalili ingantacce saboda mene a li'annaha dakhilatun fil hukmi at-taklifi ala wa huwa al-istihbab saboda suna shiga cikin hukunci wanda ake kallafawa bawa musulmi baligi shine mustahabi wasalafus salih ma kanu yufarriquna bainal hadith alwarid fi fadail al'amali wal hadith alwarid fi baqiyati umurdi magabata na kwarai su agun su ba sa bambance hadisi wanda yazo da magana akan falala da wanda yazo da magana akan wasu abubuwa dukkanin su umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun tabbata duka za a yi bi su yadda ya kamata wa yuwaddu hadha annahum takallamu fi at-tathabbut fil asanidi والتشديد في الأخذ بها والأمل بالصحيح منها abinda zai bayyana maka haka shine sun tsananta wajen tantancewa da keke da keken sanin isnadoji da tsanantawa wajen karba da aiki da su wama kanu yastathnuna a wajen karban hadisi da wurgar da shi ba sa keɓance min zalika cikin haka alhaditha alwari fi fadhil amal wato da suke tsanantawa wajen tace isnadin hadisi da yake magana akan usuluddin akan ibada akan komai haka suke tsananta wajen hadisin da ke magana akan ainihin wato falala ayyuka wama wala jaa an ahadin minhum fi dhalika shay'un qattu babu wani abu da yazo daga gurin su akan haka fa in qila qad jaa anil imami ahmada idan wani yace a a ai daga salaf kuwa an samu magana al imamu ahmad ibn hanbal wa ba'd al a'immati da shi da wasu limamai annahum qalu suka ce idza ruwina fil ahkami wal halali wal harami tashaddadna idan muka zo riwaya hadisi da ya shafi halas da haram da da hukunce hukunce sai mu tsananta wajen isnadi wa idza ruwina fi fadaili idan muka ruwaito na ba kan fadail was thawabi da lada wal iqabi da quba tasahalna anan muna yin dan sassauci mai sakaci والجواب amsar da mai wannan magana annal murada bi hadha alqawli huwa abinda yake nufi da wannan shine at-tasahul fi riwayati laysa fi mashru'iyyati al-amal yana nufin wajen riwaya ba sa tsananta me za su karba me ba za su karba ba amma wajen aiki babu bambanci wa laysa mashru'iyyati al-amal bi dhalika ad-da'ifi fil a'mali ko wa laysa ha fi fada'il a'mali ba wajen mashru'iyya bane qala al-muallimi fil anwar al-kashifa al-allamatu abu abdullah abdurrahman ibn yahya al-muallim wanda yake ce mishi zahabi as-saghir wani malami ne wani wani wanda Allah subhanahu wataala yayi amfani da shi wajen kare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarun baya rasuwarsa 1966 ya rasu an haife shi a shekara ta a miladiya ta 1894 wanda aka ce ya dace da 313 1313 aka haife shi wanda shine daidai da 1894 a miladiya rasuwarsa 1966 wanda ya daidai da 1386 a lissafin hijiriya malami ne daga cikin dakarun malamai wanda ya samu kanshi a wannan zamani yake rike da kambun sunna irin da kaga Sheikhul Albani a wannan zamanin namu ya rike kambun kare sunna da rubutu a kanta haka ya al-muallimi yake tahqiqat na littafin sunna kala daban-daban imma alam firadihi aw bi sharakati ma ghairihi yayi su da yawa sannan rudud ga yan bid'a kala daban-daban shi kanshi wannan littafin da ake fada nan raddi baya ga wancan raddin nashi sananne shine at-tankilu lima fi ta'nibil kautsari min al-abatin akwai kuma wannan al-anwarul kashifa ala ma fi abwa'in ala sunnati min az-zalali wat-tadlili wal-mujazafa sunan tafin kenan wancan takadarin nan Abu Rayya wani mustashriki wani dan dan dan tsakon turawa matattu da suka ziga shi suka samar guba yayi littafi yana ta zagin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman marwaitanta cikin sahabbai irin su Abu Huraira musamman Abu Huraira da irin su Zuhuri a cikin tabi'ai ya ciyo kwalan su ya faɗi maganganu iya san ransa ya faɗa akan su Bukhari da kansu su su uba su waye iya san ransa irin abin da zaka ji warin mu'tazilanci da ke fita daga bakin wasu da yake cewa malamai a nan ƙasar to irin wannan abin ne yayi shi Abu Rayya adwa'un ala sunna annabawiyya shine daga cikin radudin da aka yi masa sai shi ma ya hayal abin nan Abdurrahman al-Muallimi Abdurrahman ibn Yahya ibn Ali al-Yamani al-Muallimi shi fada ki alqalamin sa yace al-anwarul kashifa haske masu yaya duhu lima fi abwa'in ala sunna min az-zalal akan abin da ke cikin adwawul alas sunna na zamiya wat tadlil da ainihin wato tadlil shine batar da mutane kokarin batar da mutane a a a a kokarin kautar da mutane da kan hanya shine at tadlil wal mujazafa da kuma wuce makadi da rawa yayi mushi yayi mushi dama kuma yayin muallimi daga cikin dabi'arsa malami ne na tsatse in yana magana za ka ji ta dalla-dalla a natse a natse a natse baya yin hayaniya in ka karanta littafin shi na abin na a tankiru za ka ga haka baya daga kara akan magana sai dai danne ka da hujja yadda ka san ɗora maka buhu ka kasa motsi ya kalaka ka in ya danna ma hujja amma babu babu hayaniya babu daga murya babu babu cin mutunci to haka ya ba a wannan littafi yayi waɗannan maganganu dalla-dalla a cikin shafi na 87 yake cewa kana min min al'a'immati man idza sami'a al-haditha lam yarwu lam yarwi hatta yatabayyana lahu annahu sahihun aw qarib min as-sahih a cikin limaman musulunci akwai wanda idza sami'a al-haditha idan yaji idan yaji hadisi lam yarwi baya zuwa ya karas ya kai gaba hatta yatabayyana lahu annahu sahihun sai in ya tabbatar ya gano cewa hadisin ya inganta au qaribun min as-sahih ko kuma yayi kusa da inganci au yushku an yasiha idza wajada ma ya'budu ko kuma yana fatan hadisin idan an samo mishi wani abu da zai ƙara mishi ƙarfi to akwai yiwuwar ya inganta ma'ana bai saba wa asalin usul da aka sani na ma'lumat min ad-din bi darura فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة إن كو يكذا هكذا تدعي بها سنتوشبه ومنه من إذا ومنه إذا وجد آه الحديث آه غير شديد الضعف وليس فيه آه حكم ولا سنة وإنما هو في فضيلة عمل متفق عليه ونكما إذا يقع حديث ينا دروني أما با ميسانني با أما كما حديث بيزود بياني أكون ونهو كنت قوة السنة با inna ma ya zo ne don ya faɗi falalar wani aiki wanda duk al'umma ta haɗa akan tabbatar darajar wannan aiki kal muhafazati ala salawat kaman kiyaye salloli ba musulmin da yake musu akan cewa kiyaye sallah ibada ne addini ne abu ne mai kyau sai ka gamu da wani hadisi da ya faɗi falalar mai kiyaye sallah cewa wanda yake kiyaye sallah za a yi masa kaza to yanzu aiki da wannan hadisin ka kudirce sanda kake kiyaye sallah kana neman waccan falalan ne ragbatan fi zalika thawab to wannan shine aiki da mai rauni a cikin fadail amal wa nahu zalika kuma kamanci wannan kaman azumi kaman sallar duha ta ma tana da falala kaman sadaka kaman biyayyen iyaye kaman taimakon marayu da makamantansu da ire-iren waɗannan kaman iffa kaman faɗar gaskiya dama abubuwa ne tabbatattu a cikin shari'a suna da kyau shari'a ta yi recognizing ɗinsu ta goyi bayansu ta ce a yi su to sai wani ya zo da wata riwaya mai rauni tare da falalar wannan abin ta musamman lam yamtani min riwayatihi ba sa kin ruwaito wannan amma ba za su yi aiki da shi ba fa hadha huwa al-muradu bit tasahul fi ibarati agun su wannan shine sakacin da ake fada ba wai sakaci ne da irin yaran mu ba mu dai mun ce sakaci wato yin abin da bai dace ba mutum yana ji yana gani ga abin da ya kamata yi ya ki to su ko dan sassautawan nan da za su sassautawa da za su yi wajen ma'aunan ruwaito hadisi shi suke nufi da sakaci wa qad dhahaba an-nawawi ila anna al-hadith adh-dha'if fi fada'il a'mali yu'malu bihi bil ijma' kaji magana al-imam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullah wannan katabaran malamin nan gauro wanda bai taba aure ba Allah ya gafarta mishi nawawi kowa ya san shi da bayi da wani abin nan iskali shi malami ne daga cikin manya-manyan malamai wanda sun rigayi masu ibn taimiyya ibn taimiyya ma za ka ga suna yaba wa nawawi da shi mazhabin shi a cikin usuluddin ash'ariyanci ne ba shafi'i ne babban malami Allah ya sa littafin shi albarka duk da ike bai daɗe ba a duniya mun sha faɗa cewa shekararsa 41 ko da biyu a duniya ya rusu amma littafan shi tun daga kan arba'una haditha da riyadus salihin waɗannan guda biyu musamman ana cewa in banda alqur'ani babu littafin da yake yaduwa a kasashen musulmi in banda alqur'ani dai littafi ne da dan adam ne ya rubuta shi to bai kai daga sanda aka rubuta shi zuwa yanzu ba littafin da yake yaduwa duba da shi ku gani babu inda ba a karanta su babu inda ba a san su ba kuma har yau ba su zama outdated ba outdated ba a ce yayin su ya wuce ba ra'ayi wani daban to sannan littafan shi manya irin su majmu' sharhul muhaddab irin su tahdhibul asma'i wal lughat irin littafin sharh sai muslim al minhaj da ire-iren su tafai ga sunan kala daban-daban Allah ya mai ilimin shi albarka asalin gidansu gidan 'yan kasuwa ne amma sai taso da wata ɗabi'a daban shine fa malamai suka bada shawara aka cire shi daga kasuwa aka kai shi makaranta kuma Allah ya jarce shi da bakin talauci saboda iyayen shi sun mutu da wuri bayan an kai shi makaranta ko da yazo garin Dimashqa yana koyon karatu ya zo ne cikin talauci da da inda kaga almajirai suna zuwa gari ba su da kowa ba su da komai a irin da sai a samu daki na zaure ko wani gida a ba su suna kwana haka nauyi rayuwar shi a garin a garin Dimashqa daka bai da ma arzikin da zai yi aure har ya gama rayuwar shi daga garinsa ya taho nan nawa ya zo nan ya zauna yana karatu hatta muslim ɗin da ya sharhi an ce bai taɓa mallakan sai muslim sai dai ji labirari ya aro in ya zo ya kwafe ya yi sharhin ya mayar ya aro ya kwafe ya sharhi to gab da ƙarshen rayuwarsa kamar shekara biyu ƙarshen rayuwarsa sai wani mafarki wani mafarki sai ya fassara shi kamar ana ana gayyata shi zuwa lahira ne cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe da aka sai tattara ina shi ina shi ya maiwa da mutane duk kayansu da ya ara littattafai da sauransu waɗanda suka ba shi wurin kwana ya sallama da su ya koma ƙauyensu ya je rasu a ci Allah ya gafarta mai wannan yana daga cikin sunan malaman da ko al'ummomin musulmi na da da suke sacrificing ƴaƴansu don su zama malamai jama'a abinda muka rasa mu yanzu dila ga yaro da kakuri yanzu ya ce to yawwa me za a fara tani likita ne likita wanzami kenan ba za a mai da shi baya jama wanzami ko injiniya gete kenan ko eh ba za a tabbata nan cewa ya kamata ya zama alaramma ya iya fiqhu da hadisi da tauhidi ya zama malami ba al-imamu ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi yana shan nono ba a yaye shi ba baban shi rasu inda ya zo a cikin tarihi da baban ya rasu sai wata gaggonsa ƴar uwar baban ita ta rike shi ita kuma attajira ce tana da arziki tana da ƴaƴan kasuwa wanda suke da harkar kasuwanci sosai to da aka zo aka sashi a cikin wannan kasuwancin shi ma kawai sai sai ta ga yaro bai da rabuwa kasuwancin nan duk dan abin da ya samu da ya samu ko sai ya gudu makaranta ba zai tsaya a kasuwa ba da ya je kasuwa ya dan samu abin da zai ci ko sai ya gudu makaranta kullum suna complain cewa wannan yaro gashi maraya ana son za a taimake shi shi kuma yake tsayawa kasuwancin nan yau karatun ma da yake duk ga wasu nan su ma sun yi mai suka samu sai ita wannan dattijuwa ta ce to ku bar shi tunda bai san kasuwanci a bar shi karatun hala anan arzikin shi shikenan aka mai da shi makaranta sai ya haƙura da kasuwanci ba dai a sarransu ba aslam shi ne fa ibn jauzi da kake ji ibn jauzi abdurrahman ibn jauzi din wanda yana daga cikin malamai da ake ce musu al'ulama ul-mawsu'iyun wanda encyclopedia ne shi kanshi da zaman kanshi haka haka wannan muhammad ibn ali ash-shawkani ash-shawkani shi har baban ma zai rasu kamar da shawkani da kanshi ba da labari a cikin al-badr talib yace har babana zai rasu sai da yace a cire dukiya kaza a aje ta a gefe wannan tawace kawai a cikin sulisi a cikin abin da aka ware tun kafa akai ga rabon gado aka cire aka ban mishi kamar ya mishi wakafi cewa ya ci gaba da rayuwa akan wannan dukiyar kawai ta karatu baban shi a lokacin a kasar a kasar su kasar Yaman babu wanda ya kai shi arziki na dabbobi da kasuwa kamar kace shine irin kamar dangota kawai a garin kowa kowa yaron shi ne inda kasuwa ce amma shi kuma kawai koma makaranta shine kake ji ana cewa shauka ne yanzu kaga duka ƴan uwan nashi ba za ka ji ma labarin su sai ana tarihin shi sanan za a faɗi su ko sunan su ba sani ba shi ko duk sanda aka faɗa zai ce Allah ya gafarta mishi ga littafin shi nan ana karantawa ga ga falalar sa so shi yasa yana da kyau mu dawo cikin wannan hayyacin namu jama'a na'am ya halasa ya halasa ai wakafi ai ga abin da aka ce za a yi ba wai ya ce ne ya diba ba shi haka ba a'a a taskace mai ya ci gaba da aikin addini waƙaf ne na cikin a'ila na cikin iyalinsa ya halasta so shi ma wannan haka ya faru da shi al'imamu annawawi kamar da muka ambata wani malami ne na tsatse jama'a gashi ko aure bai taɓa yi ba kaga a ɗabi'a ya kamata a ganshi a burkice ne ko amma saboda ilimi ya ratsa shi sai zama na tsatse Allah ya gafarta mai yace wa fil qawl bil ijma'i wafil ƙauli bil ijima'i na zaro mala ya ce wannan ijima'in da nawawi ya yi iddiyayi akwai ta baba a kan shi gaskiya domin ga malamai mana jidi sun saba wa ijima'i wa kala shekul islam ibn taimiya kama fi majmul fatawa ga wani shima wanda shima bai taɓa yin aure ba ibn taimiya ɗin shi ma shi kuma saboda tsaba rage hidima addini ne bai samu lokaci ba sam bai samu lokacin da zai aure ba shi kam ya daɗe a duniya kuma ba za a ce talaka ne fitik irin nawawi ba amma dai hidimar rayuwa ce ta hana shi hidimar karantarwa da wa'azi da raddi da jihadi da gwagwarmaya bai da lokacin mata wannan bai da lokacin su da haka ya yafi musu ko yace wa zalika anna al'amala idza ulima annahu mashru'un bi dalilin shar'i domin shi duk wata ibada da aka sani cewa ga dalili na shari'a da ya tabbatar da cewa addini ce وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب sannan aka rawaito wani hadisi game da falalar wannan aikin amma ba a san hadisin ko ƙarya bane hadisin an tabbatar da ba ƙarya bane ba a san ƙarya bane jaza an yakuna thawabu haqqan tayu wannan ladan duk da isnadin bai tabbata ba tayu ladan ya tabbata walam yaqul ahadun min al-a'immati babu wani daga cikin limamai da yace innahu yajuzu an yuj'ala shay'u wajiban au mustahabban bi hadisin da'if sam bai halasta babu wani malamin da taba cewa a ce kaza wajibi ko kaza mustahabbi amma sai zama abin da ya tabbatar da shi abin hadisin bai inganta ba ko mun gani a ce ga hadisi bai inganta ba amma shine dalili akan wajabcin yin abu ko mustahabbacin yin abu alal misali abin da yake cewa misali idan an aske gashin jinjiri ai sadaka da abu daidai nauyin gashin ko to hadisin bai inganta ba misali to da haka ba zai zama mustahabi ba an hadisin bai inganta ba kuma bai inganta ba bai zama mustahabi ba babu laifi ana yin sadaka dan an yi haihuwa lada abin nan ne itirafi ne da falala Allah amma a ce wannan abin mustahabi ne to tunda hadisin bai tabbata ba to ba zai zama addini ba salatu tauba da muka faɗa min salatul mai ake ce mata salatu tasbih wannan akwai ta baba akan ya inganta ko bai inganta ba salatu tauba da salatul haja salatul haja particularly shi ma bai inganta ba to ba zai zama ibada ba da ire-iren su suna nan kala daban-daban kana karanta mutawwalat zaka yi ta ganin su to irin wannan shine mala yace ba zai yi a ce kaza addini bane kuma hadisin bai inganta ba wa man qala hadha faqad khalafa al-ijma'a wanda duk ya faɗa haka to ya saba wa ijma'i qultu ni malam zakariya sai nace fa qawl shaykh al-islam yadullu ala anna al-ijma'a ala khilafi ma da'ahu an-nawawi wannan magana ta ibn taymiya tana nuni zuwa ga cewa ijma'in da aka yi ya saba wa abinda nawawi yake fada waladhi yadhharu anna al-khilafa hadasa ba'da al-usul al-mutaqaddima abinda yake bayyana gare ni shine sabani akan ayi ko ka ayi ya faru ne bayan zamun nan can na su sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina al-qurun mufaddala kaga su a zamanin su ba za ka ji haka ba ba za ka taba ji amuwar da malikuna hujja da hadisi da ifi ba cewa sai dai ya fitar da fiqhunsa ya ce wal amalu ala haza ba za ka ji al'imamu a shafi'i yana yi ba don hace ma yake ma'amar ibn hanbali idan hadisi ya inganta kuku gaya mana don mai hujjanci su a dacan babu maganar wai aiki da hadisi masu rauni sai dai a bisa waccan ƙa'idar shine hadisin da suke sa ran zai kai labari ko kuma wanda ba shine asalin abin da ya kawo shari'a ba ya zo ne don bayanin wani abu tabbatacce faɗan wani lada ko falala akan wani abu tabbatacce a shari'a to babu laifi suna yi aiki da shi a irin nan don ya shiga cikin aslun thabit abinda muka faɗaɗa zuwan da ibnu hajirin ya kawo a cikin nukhba ko a wasu wurare daban waɗanda ba nan ba akan sharuɗan aiki da hadisi mai rauni guda uku sune na farko Allah ya kuna da'afu shadidan ko an ya kuna da'afu ghaira shadidin raunin ya zama ba mai rauni ne kwarai ba da haka banda hadisin kazzab banda hadisin matruk banda hadisin kathirul ghalab banda hadisin muttaribi banda hadisin man tagayyara da akhara wanda aka kasa ganewa irin waɗannan hadisan wanda suke rauni marra banda su sai dai zama wanda yake misali hadisi ne na wani shekun suwaiduhu ko wanda yake da wata an'ana ta mudallisi ko wanda yake da wani irsali ko makamantansu wanda suke rauni ne masu sauki wanda yanjabi bi mithlihi sharadi na biyu shine an yandarja tahta aslin ma'mulin bi ya san kasan wani abu da ake aiki da shi tabbatacce shine kamar yadda muka kwatance da ibadoji din nan na uku yace Allah ya ta'aqi Allah ya ta'aqi da inda la'amal idan kana aiki da shi karka kudirci cewa thubutahu cewa ya tabbata daga annabi bal ya ta'qidu da ihtiyata kai dai ka dinga takarantsa wato ko da an tambaye ka me yasa kake wannan kaka ce annabi ne ce sai ka ce to ga mun nan dai muna dai gwadawa ne ko za a dace akwai dai abin da yayi kama da dai abin da ya tabbata amma dai wallahu a'lam to kaga kai ma daga nan ka san baka da confidence akan abin da kake wa qala shaykhul islami aidan kama fi majmu'il fatawa har ila yau ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa kadhalika wannan magana ita kuma tana cikin mujalladi na 18 yace wa kadhalika ma alayhi ulama'u min al-amali bil hadith ad-da'if fi fadail al-a'mali abinda ake cewa malamai suna aiki da shi na aiki da hadisai masu rauni a cikin fadailul a'mal laysa ma'anahu baya nufin isbata al-istihbabi bil hadith alladhi la yutajibi ba wai ana maganan tabbatar da abin da za a yi aiki da shi a ce mustahabi ne ta fuskar abin da bai inganta ba wato ba wai tabbatar da ibadancin abu ta hanyar abu mai rauni ba fa ina listihbaba hukumin shar'iyyu dan cewa kaza mustahabi ne hukuncin shari'a ne fala yathbutu illa bi dalilin shar'iyyi wannan baya tabbata sai da dalili na shari'a tabbatacce ومن ومن خبر ومن خبر anillahi baya tabbata sai daga labari daga Allah annahu yuhibbu amalan min al'amali min ghairi dalilin wa man khabara anillahi wanda duk yazo ya bada labari daga Allah yace annahu yuhibbu amalan Allah yana son wani aiki min al'amali daga ayyuka min ghairi dalilin shar'iyya babu dalili yace abu kaza da ake yi bauta Allah ne faqad shar'a fi dini ma lam ya'zan bihi Allah wannan ya kirkiro shari'a ya sa a cikin addinin Allah shine kwatancen da muka yi dawa wani zai ce a zo ga wata ibada da za a yi ko wata sallah ko wani taro ko wani zikiri ko duk wani abu da zai yi wanda Allah bai ce a yi ba to yayi ba Allah shige ba dan kankani ba kama law asbata al-ijaba aw at-tahrima kamar yadda in ya tabbatar da cewa kaza wajibi ne ko haramci babu dalili to haka ma in ya ce mustahabi ne shi ma duka laifin ɗaya ne wali hadha yakhtalifu al-ulama'u fil istihbabi kama yakhtalifuna fi ghairi don haka malamai suke sabani akan kaza mustahabi ne ko mustahabi ba dan shi ma kamar sauran hukunce hukunce ne bal huwa aslun fi dini mashru'un shi ma asali ne a cikin addini wanda aka shar'anta zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba saboda lokaci yanayin lokaci zamu dinga yin awa ɗaya ne sun ga yanayin lokacin insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu kuma dan ƙara gusawa kaɗan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك